برسعة بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جزاك الله خير أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa waɗanda suke kallon mu da sauraron mu a wannan shiri nawa mai albarka na minhajin Muslim wanda aka saba gabatar da shi a kowace ranar talata daga nan gidan rediyo amfani reshen jihar da magaram jamhuriyar Nijar a gashi yau cikin kaddarawar Allah Allah madaukakin sarki dai ya dai haɗa mu da ku tare da yan uwa Alarama da kuma ɗan uwa a Sheikh Fadil Malam Abubakar Lawan da ni ɗan uwanku Abu Muhammad Abdulmumin bin Muhammad kuma yau dai muna ranar sha uku ne ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu yan uwa kamar yadda yadda kuwa sani a irin wannan lokaci idan kuna bibiyar mu muka zowa ne da wani shiri wanda yake ba mu dama don samun ci gaba akan addinin mu da rayuwar mu kuma malam bahaushe ya ce ba don kai ba illa don a gudu tare a tsere tare gara kayanka bai zama sauke mu raba ba satin da ya gabata mun gabatar da tattaunawa ta akan wasu mas'aloli daban-daban yau kuma insha Allah za mu tattauna akan abin da ya shafi yan uwantaka a musulunci zumunta abin da ya shafi taimakon juna da haɗin kan al'ummar musulmi na Nijar da ma na duniya ga baki ɗaya waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙashin bayan rayuwa ta al'umma wanda babu shakka duk al'ummar da ta samu kanta cikin wato yan uwantaka da kuma zumunta da taimakon juna da rufe ma juna asiri babu shakka wannan al'umma za ta manto ingantacciyar al'umma wanda za ta samu amin min Allah azza wa jal za ta samu security daga Allah tsaro daga Allah da kuma taimakon Allah da bunƙasa tattalin arziki da samun nashaɗa a cikin rayuwa ya haka muke so mu ji menene addinin musulunci ya faɗa game da 'yan uwantaka ta musulunci da ma 'yan uwantaka ta jini menene addinin musulunci ya yi bayani akan ita kanta matsayin zumunta menene addinin musulunci ya yi magana akan mahimmancin haɗin kan al'umma na musulmi musamman na ƙasa da na duniya ga baki ɗaya taimakon juna da kuma rufa ma juna asiri waɗannan dukkan su malamai sun yi babi daban-daban a cikin wato littattafai ayoyi na alkur'ani mai girma sun zo sun yi bayani na falala da fa'ida da umarni daga Allah maɗaukakin sarki akan waɗannan abubuwan da na faɗa duk da ma ba za mu samu cewa komi a a zo da shi ba amma dai abin da ba a samun shi duka ba a barin kaɗankin shi kenan za mu samu wasu nukta daga ciki mu tattauna junanmu ba don komi ba illa mu tunatar da junanmu irin abubuwan da addinin namu yake mana umarni da shi don ma'aikata mu samu babban rabota a cikin wannan rayuwar da muke ciki ta duniya da cin nasara wanda yake na ƙarshe ba wanda za a ci nasara a koma baya ba da haka cin nasara ba cin masara ba in ji malam bahaushe ko haka kuma idan mun aiwatar da abin da Allah ya mana umarni karkashin wa'annan da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karara za mu ga natija nan take nan da nan shi yasa muke so yan uwa a mu bibi wannan shiri tare da duk abin da muka ji umarni ne na Allah to yanzu ba magana masu magana ba ce fa yanzu sako ne muka isar zuwa ga al'umma abin da muka ji hani ne daga Allah da manzansa yanzu ba magana ce ta a saurara ko kuma muna goyon baya ko kuma shiri ya yi daɗi duk ba nan gizo ke saka ba sau muke a ɗabbaƙa shi sai a samu tsira a nan duniya da lahira kuma mun isar da sako zuwa gare ku da haka wannan shine abin da zamu tattauna ina fatan dan uwa mala abubakar lawan yana shirye ya shiga mana cikin shirin namu kai tsaye muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa mana albarka cikin dukkan abin da zamu tattauna fala tafaddal mashkuran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan gidan rediyo mai albarka shine amfani mai amfanar da al'umma ta musulmai wanda muke da wani sihili mai suna minhajul muslim wanda ake gabatar da shi a dukkanin ranar talata daga karye tara zuwa karye goma insha Allah hakikatan kamar yadda malam ya faɗa yani a muso juna musulunci ya umarce mu muso juna da inda musulmi yake dan uwan musulmi ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa al muslimu akhul muslim wannan kuma duk yanda ya kai da nisa ma'ana musulmi in yana ɗaya yana bangon duniya na gabas ɗaya kuma yana bangon duniya na yamma to so ake duk abin da ya samu wannan na yamman kai na gabas ka rika ji a jikinka haka abin da ya samu wannan na gabas kin duk nisan da kuke tare da shi to karka ji a jikinka in na daɗi ne ka mai murna in na bakin ciki ne kuma kai ma ka yi bakin ciki kamar yadda yi bakin ciki hadisin na umar bin bashir sahabi jalil yarra Allah shi tabbata a gare shi ce manzan Allah ya ce masalul mu'minina fi tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'adufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مثل المؤمنين في تواددهم مثال المؤمنين وجنون السوية وجونا وتراهمهم دجن كي وجونا توسين جونا وتعاطفهم دا توسسا ما جونا من ذا الله يتي كمثل الجسد الواحد كما مثال جكي ديني izashtaka minhu lil udwa idan wata gaba ta samu rashin lahiya a jikin mutum tada'alahu sa'irul jasadi duka sauran jiki sai su dauka bisar da rashin barci wal humma da masassara dan yatsa zai yi rashin lahiya amma duka sauran jiki sai su dauka saboda kaman haka ake so ya zamanto duk abin da ya samu mumuni marar daɗi to ka ji kaman kai ya sama kuma duk yanda ya kai da nisa da kai da shi hallau ya zamanto duk abin da ya same shi marar daɗi ka ji kaman kai ya sama haka duk abin da ya same shi na daɗi ka ji kaman kai ka rika mai murna shi yasa musulunci ya haɗe mu kamar yadda malam ya faɗa ya umarce mu mu haɗa kanmu kamar yadda Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a bismillahir rahmanir rahim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا a nan wannan aya Allah ya ce wa atasimu bi hablillah ku ri- ku ka- ku tsaya ku wuri haɗe kanku kaman ku zama kaman igiya Allah Ma- wa atasimu ku yi riko ma'ana bi hablillahi da igiyar Allah jami'an gabaki ɗayan ku ku haɗe kanku ku so juna to wallahi duk lokacin da kuka haɗe kan kuka so juna ba wani wanda zai iya karya ku shi yasa dan a nuna mu haɗin kai ake so wa musulmai sai Allah subhanahu wataala ya ce in lokacin sallah asuba ya ku haɗu a yi jam'u kun ga kun haɗe kanku an samu kun zo kun haɗu da juna kowa ya san yawa ne kwana yawa ne hallo in an jima hallo a zo a haɗe a yi azahar hallo in an jima a zo a haɗe a yi la'asar hallo in an jima a zo a haɗe a yi magariba hallo a yi isha to hallo duk da wannan sai aka ƙara mu sati juma'a ai haɗuwa ta juma'a kuma ta ta kamsu salawat in aka kuma kowa zai bar nashi masallacin ya zo guri guda ko da dai masallacin suna da yawa amma dai za ku ga ayyahi na kamsu salawat to wannan ma sai aka ce bari a ƙara muku dan dai haɗin kan ake so ku haɗe kan naku sai aka kawo mu ranar sallar idin azumi nan kuma ayyahi na juma'a ma a karɓar kowa zai bar masallacin hallo na juma'a ya tahi na idi to wannan mahallo su ake dai kan naku ya haɗu sai aka ce bara ka arfa shi kuma wannan hannun idin ma aka rawa kowa ya bargarin su ma aka rawa kalla sai a zo a haɗe to me ake so wai mu so ake mu haɗe kanmu kamar yadda a ƙarƙashin wannan aye da malam ya janyo wa tasimu bi hablillahi jami'an akwai wani lattijo yana so ya karantar da ɗiyan shi cewa in suka haɗe kansu bayan da za a cin musu sai kawo ya'ani kara guda-guda sai ba kowa sai kawai kowa daga an bashi sai karya amma sai kuma bayan kowa ya karya sai kuma ya haɗe duka karan guda goma sai ɗan mai su a guri guda sai ba ɗaya ce karya ɗayan ya haka ya karya bai iya karya saboda sun da yawa ne bai iya karya hallo ya ba wannan ya ce karya ya kasa sai da duka goma suka yi suka yi suka kasa karya amma da harko da ya ba kowanne ɗaiɗaya ya karya duk sun karya to sai ya ce wa'azin da nake so in muku a nan cewa in ku haɗe kanku bayan da za a karya ku to mu musulmai umarnin da aka mana mu haɗe kanmu duk yanda tura suka kai da makirci duk yanda tura suka kai da sharri in dai mun haɗe kanmu wallahi ba a iya cin mu ba amma muddin aka rarraba mu a majalisar barke duniya da aka yi taro na cewa ya za a yi da musulunci wani da ya tashi sai ya ce da za a yi a ƙona ƙur'ani sai wani ya ce a yau aka ƙona ƙur'ani ai harrance shi suke akai suna da shi suna da shi kuma in ku akwai shi akai ba yanda za a yi rasa mun shi ya ɓace daga an ƙona wani hallo sai wani hallo ya rubuta wani sai wani ya tashi ya ce a kawai a yaƙe su a kashe su ya ce wani a yaƙe su an kashe akwai wanda suka haifa da ɗiyansu da jikoki sai wani suka yi tattauna sai suka ce abu ɗaya zami mu shiga tsakaninsu mu raba junansu to in muka musu haka muddin muka musu haka tabbas za mu cin musu to wannan yake nuna muna mu da mantuna Allah haɗi mana cewa in dai muka haɗe kanmu da juna ba a iya cin mana ba amma muddin wallahi aka rarraba mu an ƙare da mu yanzu da ya wannan abin da ya yi wakana a cikin jamhuriyar mu ta Nijar gashi nan ana so a raba shi yasa ma malam yace yau a yi magana akan haɗin juna da son juna mu musulmi muke wanda ake so a sa su yi a yaga da wa'ensu su ma musulmai ne musulmi da musulmi so ake a sa su haɗa tsakaninsu yayin da aka sa su haɗa tsakaninsu a sami yan ta'adda su gehe daga can a rika haɗa tsakanin musulmi da musulmai su kuma tura su shigo ku kuna faɗa su kuma suna sace dukiyarku abinda kawai suke so su yi
malam ya kawo hadisi cikin bayanin shi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa misalin muminai wajen yadda suke son juna da ƙaunar juna da tausayin juna ka masalar jasad wahid kamar gangan jiki guda ne iza istaka minhu udwan idan aka samu wani sashe ko wata gaba ɗaya daga cikin gabobin ɗan adam ɗan adam yana da gabobi 300 da nawa 60 to ɗaya in ta kamu da ciwo wallahi sauran jikin to baya tsaya a bar shi a baya kowata gaba sai ta kawo nata gudunmuwa kowata gaba ita ma sai ta ji wannan ciwon kaman a jikinta yake wannan zai sa ka ga jikin ya ɗauki zafi misali ɗan yatsa yake ciwo amma sai ka taba jikin mutum ka ji ya ɗauki zafi hakorin mutum hakori daga cikin hakora talatin ne kwano ne ɗaya zai kamu da ciwo sai ka gangan jikin ya ɗauki zafi gaba ɗaya wannan yana nuna mana sauran gabobin sun kawo tasu gudunmuwa ne cewa su ma ba za a bar su a baya ba tunda matsala ce ta zo kenan haddasu ta shahe su kuma ido sai ya kasa rintsawa bacci ya gagara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya buga misalin da duk mai hankali a jikin shi zai gane gaskiya ka gani duk lokacin da musulmi suka wayi gari ba su fanta da wannan siffa ta wannan ba da gudunmuwa da 'yan uwantaka da son juna ba babu shakka kowa sai ya ɗanɗana kuɗi shi gaskiya amma idan muka zama to kamar salar jasad wahid kin nan idan wata gaba ta kama sauran gabobi su ma sai su kawo tasu gudunmuwa to da taimakon Allah Allah madaukakin sarki zai taimake mu gaskiya amma da zaran bamu zama haka nan ba to akwai matsala gaskiya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi Na'am.
wannan hadisi ne kuma muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim duka sun rawaito wannan hadisi shi mutumin da yake da imani in dai ka da ka imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka imani da alqur'ani to da dan uwanka wanda yake da irin wannan akida wannan suffa ta imani da Allah da manzansa ka da alqur'ani sabkeke ne daga Allah to kaman gini ne wato wanda sashe ke karfafa sashe idan ka riba idan an tashi yin gini akan sassaba birgi ne gaskiya wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan gaskiya wannan sassaɓawar take sawa ya shidu babu ba sai sashe ya karfafa sashe to dole idan muna so mu samu cin nasara a rayuwa sai mun siffantu da wannan siffa wanda annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta masu imani da ita Ƙwarai.
amma idan ya zama to mun zama jari hujja kowa kan shi ya sani kasan malam bahaushe matsala gare shi malam akramakal a cikin kalmomin shi ma akwai matsala akramakal zaka je na ce wai in jiwa ya wuce ka eh ya faɗa kan mi yi kanku kan kuwa ma kenan har kan babansa ko gaskiya ka gani na'am wai in gemun dan uwanka ya kama da wuta na'am wai kai mi ka shafa ka sha fada ka ruwa a kaga wannan duk kurakurai ne a cikin magana malam bahaushe gaskiya eh jiwa an ya wuce ka har laukai ya faɗa kan kuwa shi yafi dan ya faɗa kan babanka gaskiya ko mahaifiyarka gaskiya ko matarka ko ɗanka to ai yanzu kuma hallo ya same ka kai zaka ɗauke su ka tafi likita kai zaka yi jinya kai za ka kashe kuɗi kaga a nan gurin bahaushe ya kwamsa kenan babba ma haka idan gemun dan uwanka ya kama da wuta din da ake cewa ka shafa naka ruwa ai ba naka zaka shafa ruwa ba sai ka taya shi ku kashe wutar gaskiya eh kaga sai ya samu lafiya amma aka ce ka shafa naka ruwa kenan ka kyale shi ba ruwanka to gaskiya yan uwa waɗannan Hausa eh, sun tsara waɗannan maganganu amma sun ci karo da karantarwar addinin musulunci eh mu an ce kalbuniyan ya shiddu babu ba'ara muna karfafa sashen mu ne zuwa sashe muna taimakon sashen mu zuwa sashe muna agazawa sashen mu zuwa sashe muna karfafa sashen mu zuwa sashe ne haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasa ya gaya mana kuma kaman gangan jiki kwara ɗaya ne da ka tsamki mutum a guri ɗaya sai ya ji har kololowar kansa a kafa ka tsamke shi fa Gaskiya.
amma har kansa sai ya har kwalwarsa sai ta nuna an ji akwai matsala a jikin gaba daya Gaskiya.
to haka ya kamata mu zama yan uwa shi da karantawa addini ko a cikin alkur'ani mai girma Allah rama idan baka mance ba Allah ta'ala ya ce wato mu'mine maza da mata wal mu'minuna wal munati ba'dhum awliya'u ba'd والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ya'muruna bil ma'ruf يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر Mhm. ko anan Allah rama ya tsaya idan muka diba abinda Allah madaukakin sarki yake karantar da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su mu'minai da mazan da matan Allah ya ce sashen su masu ƙaunar sashe ne Allahu akbar sashen su masoya juna ne ba masu hasadar juna ba ba masu ƙetar juna ba ba masu hikiri da juna ba ba masu gaba da juna babu auliya babu sashen su suna ƙaunar sashe suna son sashen su Allahu akbar don haka ma za ka same su na daga cikin alakar da ke gudana a tsakaninsu wajen maganganunsu ya muru na bil ma'ruf Allahu akbar suna wa junansu umarni da abubuwa na alheri ayyukan alheri ɗabi'u na alheri halaye na alheri komai in za su wa junansu magana to za su umarci junansu da abin da yake alheri ne haka idan za su ƙara wata magana kuma wai na hauna adil munkar Na'am.
sukan ƙoƙarin hana junansu duk wani abin da ba daidai ba gaskiya ne eh duk wani abin da ba daidai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaram fa yughayyiruhu bi yadihi duk wanda ya ga abin da ba daidai ba wani abin kyama abin asha namiji ne ko mace ne yaro ko babba shugaba ne ko mabiyi ne mai kuɗi ne ko talaka ne matakin farko in dai zai iya ƙarfin shi yana da damar ya canza wannan al'amarin ya koma mai kyau to yayi kokari a gurin wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mara aminku munkaran fa yughayyiruhu bi yadi kaga laba ba labari aka baka ba annabi ya maka umarni duk abin da kaga ba daidai ba bai dace ba shi yasa Allah ya saka wa shugabanni da alkhairi naji ɗaya daga cikin shugabanni gwamnonin sabbi ya tara wasu masu sana'a musamman na a daidaita da kabu kabu yana musu irin waɗannan idan mutum ya ga ba daidai ba ya hana ko ya yi magana kaga wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi mutum ya yi kokari duk yanda zai yi abin da kaga ba daidai ba na asha to ba wai ka ce ba kai kai ina ruwanka ta funjima funjum in da jiha ya wuce kanka ya fada kan kowa kila baka sani ba kila ya jiyo in ya sauka daga can ya dawo kan naka gemun dan uwanka ya kama da wuta ka sha ma naka ruwa a'a manzo Allah ce fa yughayyiruhu bi yadihi mutun ya hana wannan abun in dai ka san ba daidai bane to yi kokari sai inda karfin ka ya gaza idan karfin ka ya gaza yanzu fa bi lisanihi ba ce baka yi shiru kuma yanzu ka yi amfani da baki ne akwai wata matsalar da kai sai dai ka yi magana a hana kai in kai magana kai ma sai ka samu matsala sai dai ka bada shawara a hana sai dai ka gaya wane shi ya hana sai dai ka gaya wane shi kuma wane ya gaya ma wane shi ma wane ta ko ya gaya ma wane a lokacin da ake iya hana ta to wannan matakin na biyu shari'a bata bar shi ba shine fa bilisanihi sai ka yi kokari da harshen naka ka kawo gudunmuwa ta bangaren bada shawara ne fadawa mai abin nan ta bangaren nasiha ne wanda zaka gaya wa har yanzu dai shari'a bata barka ba sai kayi wannan idan ka rasa mataki na uku har yanzu ba a ce baka ja bakin ka kai shiru ya ce to kai wani ina ruwanka kai me ya shafe ka a'a sai aka ce fa bi kalbihi to ka kyamaci abin a rai a zuciya kuma kyamar abu a cikin zuciya shi yake ba mutum ɗaukan matakin yadda zai rabu da abin da abin da ka kyamace shi ai ba kawai runguma shi kake ba za ka ba shi baya ne za ka nemi matakin rabuwa da shi ne da haka wai ƙin a zucin ma manzo Allah bai kyara sai ce wa zalika adhaful iman wai hakan da kai fa to yanzu yana daga cikin mafi raunin imani ne kai wa zai sura tashin alkiyama ana kira jama'a ku zo masu imani ya kazo a ce ina mafi raunin imani ka ce ga ka ba an je so a ce an kira shi cikin mafi raunin imani wannan shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muminai da muminai sashen su suna karfafa sashe ne akan ayyukan alkhairi ya muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar kuma suna tsaye da sallah me yasa magana tsaye da sallah ya shigo a nan gurin malam ita sallah wani magana dusu ne wani kwamfirme ne wata magani ne wanda idan mutane suna kwankwadata la hawla wala quwwata illa billah wallahi za su zama nagari kamar haka ƴan uwa mu kula da sallah mata su kula da sallah mazaje su kula da sallah shugabanni su kula da sallah talakawan mu kula da sallah yan kasuwa a kula da sallah ma'aikata a kula da sallah sallah ta zama tana da kima wallahi za mu sha mamaki domin Allah maɗaukakin sarki ya kumsa wata hikima a cikin al'amarin da ya shafi sallah ga al'ummar musulmi duk lokacin da musulmi suka kula da sallah wallahi sai sun sha mamaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya samu kanshi cikin wani hali sai ya ce ya bilal kira mana sallah mu samu hutawa ba inda yake samu nutsuwa sai a cikin sallah da haka Allah ce utulu ma uhiya alayka min alkitabi wa aqimu salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ka karanta daga abin da muka yi maka wahayi a cikin littafi Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta abin da muka wato sabkar maka na daga cikin alkur'ani mai girma karanta ka bayyana mutane daga cikin bayanin da zaka musu ka ce musu ku tsaye da sallah ku rika kula da sallah inna salata ita wannan sallar dai kamsa salawat ma'an nawafil yana daga cikin babbar fa'ida da ke badawa ga al'umma musulmi tana hana alfasha'i wal munkar tana hana aikata mutane mummunan aiki na alfasha da duk aikin asha ashe sace sace yakan yi yawa idan ana kula da sallah shaye shaye yakan raguwa kai subhanallah sace sace yakan raguwa shaye shaye yakan raguwa rishin fahimtar juna takan raguwa zamantakewar aure da ake samun matsaloli su ma sukan ragewa talauci yakan ragewa tattalin arziki yakan bunƙasa duk wani abin da ka sani na shari idan ana kula da sallah zai ja da baya na alkhairi zai shigo Allah.
shi yasa inna salata tana hana fashai wal munkar shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha وأهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا.
لا نسألك رزقا نحن نرزق.
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
والعاقبة للتقوى.
shi yasa Allah ta'ala ya ce alaihi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka rika umarnin iyalanka da tsaye da sallah Na'am.
kuma ku haƙura ku nanace da ita Allah.
Eh, shi yasa malam ya fara kawo mana na daga cikin wata siffa daga cikin siffofin musulunci wanda yana nuna haɗin kai ake so yin haɗuwa a yi sallah Allah.
sallah lokuta guda biyar a cikin awa ashirin da hudu a haɗu a yi asuba malam ya ce a yi a haɗu a yi la'asar a haɗu a yi magariba duk sin ne na alamar haɗin kai da kuma albarka da take sauka cikin al'umma Allah ya ce idan ka umarni su sallar nan Allah ta ai ba mu tambaye ka ba ai ba mu tambaye ka abin da ya shafi magana arziki ka bari kawai ka sha hurumin ka Allah ya ce Karbakalla.
ba ce ma sai ka fita dandi ba sai ka je neman arziki wani guri tsaya ka yi sana'ar da kake a gida Na'am.
in aikin hannu kake ishi Na'am.
in biyo kake zuwa tafi Mm.
ba arziki kake so ba Allah ce na hannu Musa Allah nazuk mu ne za mu arzata ka ya Allahu salam akbar.
idan Allah ya arzata ka ai shikenan Gaskiya.
wal akibatu littaqwa kuma ƙarshen nasara Mm.
ƙarshen cin nasara ƙarshen rabauta Mm.
ƙarshen tsira kuma yana ga mai tsoron Allah Allah.
kuma ita sallah kula da ita yana daga cikin alamar tsoron ubangiji tabaraka wa Allahu ta'ala akbar.
shi yasa kenan yan uwa Mm.
ah, babu shakka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana tagwamashi da ya kama mana alqur'ani Gaskiya.
kuma ya aiko mana manzon tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan hanyoyi na alkur'ani da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a aikace Mm.
wallahi babu al'umma da za ta samu kanta cikin shi sai ta samu nasara sai ta samu taimakon Allah sai ta samu ci gaban rayuwarta da haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya mana babban ni'imar musulunci Allah.
da haka yan uwa muna jan hankalinmu kamar da alkur'ani ya ja hankalinmu Gaskiya.
mu so junanmu Gaskiya ne a karba.
mumune maza da mata ba mu auliya ba ya muru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yaqimuna sala Allah.
mu rika umarni duk wata kalmar za ta fito a bakin mu mu farta alkhairi Gaskiya ne.
mu hana abin da ba daidai ba ko da wasa mu hana abin da ba daidai ba mu yi umarni da alkhairi sannan mu rika sai da tsaye da sallah duk wanda Allah ya forewa dukiya to ya rika fitar da zakka Gaskiya.
sannan duk abin da aka ce umarni ne na Allah mu rika sa hankalinmu akan shi mu kula da haka Allah ya ce wati'un Allah wa rasula Allah.
da ka gansu su muminai Allah da manzan Allah suke bi ashe duk abin da zaka yi ya zamanto biyayyar Allah ne biyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne babin son zuciyarka ba babin son zuciyata ba babin son zuciyar wani ba wati'un Allah wa rasuluhu suna bin Allah da manzan Allah ne da haka miye Allah ya ce zai musu baya haka sai ya ce ulaika sayarhamuhumullah Allahu akbar.
duk wanda suka samu kansu cikin haka Mm.
suka so juna Mm.
suke wa junansu umarni da alkhairi hani akan shari Mm.
suke tsaye da sallah Mm.
suke fitar da zakka suna wa Allah da'a da manzon Allah Mm.
Allah ya ce da sannu mu ku za mu tausaya musu Allahu akbar.
ulaika sayarhamuhumullah da sannu za mu ji kansu a duniya ya aiko aljanna mala haidar rahama Allah ake shi Akramakallah.
aljanna da muke nema ma sai ta samu rahamar Allah Gaskiya.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani a cikin ku da aikin shi zai shigar da shi aljanna illa sai in Allah ya durmiya shi cikin rahamarsa suka ce walau anta ya rasulullah har kai ma yace walau ana illa an yatagammadani Allah bi rahmati ko ni aiki na bai isa ya tsiratar da ni gaban Allah ranar tashin alkiyama sai in Allah ya durmiya shi cikin rahamarsa to ga dalilin samun rahamar Allah a wajen bayin Allah Allah.
ku so juna ba'du mu awliya ba'd ya amuru da bil ma'ruf mu rika umarni da alkhairi muna hari akan shari mu rika tsaye da sallah mu rika ba da zakka ta dukiyar da Allah ya bamu mu rika wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah da sannan Allah zai ji kan wa'annan mutane Na'am.
da haka Allah ya sa mu siffanta da wannan sunna wato da wannan umarni da wannan wato umarni da Allah da kansa ya siffanta bayan Allah da shi dan mu yi koyi da su Allah ka samu daga cikin masu koyi da su na'am Hakikatan malam ya koro bayani gaskiya son juna kamar yadda malam ya faɗa shine tausaya ma juna. Me ya tausaya ma juna shine ka suturce musulmi duk abin da ya yi mara kyau kaka fallasa shi kwarai wannan yana daga cikin son juna kwarai sannan kamar yadda annabi daman ya faɗa ya ce wa man satara musulman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah Allah wanda ya suturce musulmi Allah zai suturce shi duniya da lahira na'am ana ana so a nuna ma kiman musulmi musulmi kima shi a wajen Allah da karamcin shi a wajen Allah shi yasa Allah ya ce kashe ran musulmi daya kamar kashe kan mut- mutanen ran mutanen duniya ne gaba daya haka ne da Allah ya ce min ajili zalika katabna من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل annahu أنهم من من قتل.
قتل نفسا بغير نفس أو فساد فك- في الأرض.
أو أو فساد في- فساد في الأرض فكأنما قتل قتل الناس.
الناس جميعا ومن آياها ومن أحياها فكما أن فكأنما أحيا الناس جميعا.
فكأنما أحيا الناس جميعا a wannan ayar da take cikin suratu ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ajili zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala nasa jami'a wanda ya kashe ran musulmi ɗaya kamar ya kashe mutanen duniya gaba ɗaya ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا wanda ya raya ran musulmi kuma kamar ya raya ran musulmai gaba ɗaya na duniya ma'ana wannan yana so ya nuna ma kimar musulmi musulmi ɗaya langar kafa don a nuna ma yana da alfarma shi musulmi shi kuma duk alfarma ta Allah so ake ka girmama ta to me san juna in so ka kaso ni abin da ya same ka na alheri in rika jin daɗi Kam- in- abin da ya same ka na sharri in rika ji a jikina kamar ni ya shafa shi yasa ya annabi ya ce la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku bai cika sai wa kai musulmi ka so ma ɗan uwanka musulmi abinda kake so ma kanka na alheri ya same ka kar ka so ya samu wancan musulmi Allahu akbar duk abinda kake tsoron kai ya same ka na sharri to ka rika jin ma tsoron wani musulmi kada ya shaye shi a nan kenan yayan uwa musulmai ya kamata mu farga akwai lokacin da za mu zo mu rika cewa muna son juna ai mu musulmai ne muna amma a zici abin da ke ranka bakka so duk wani abu na alheri in ya samu wani musulmi bakka so a ranka ca kake kai dama ba shi ba dama ba kaza ba amma kuma a baki cewa kana son shi to wannan har yanzu ƙarya ce sai zuciyarka kaga wannan zuciya wallahi mun wanke ta sai mun huda mata keta sai mun huda mata kyashi sai mun huda mata gulma sai mun huda mata tsigididi da kultufulful da eh, duk wani abu na keta Ba, akara kultufulful.
akara Yau abin tana Hausa.
akara akara akara akara subhanallah duk wani abu sai mun wanke zuciya ai shi yasa idan muka kalli karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bai ce mala akara akara Eh, kaman shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mu a wata hanya wanda lailaha kana Kanaruha.
da daren ma kaman da daren ma kaman cikin wuni ne hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da yace al-muslimu akul muslim Eh, musulmi dan uwa musulmi ba haka muke faɗi da Hausa ba haka dai to a akara ciko sauran ta me sauran sai ya ce la yadlimuhu ta
wala yaslimuhu Mm.
ba zai zalunce shi ba Mm.
shi kuma ba zai sa ya meka shi hannun wani ya zalunce shi ba Allahu akbar kai Mm.
a matsayinka na musulmi cikakke Mm.
in dai kana so ka tabbatar da kai musulmi ne kuma dan uwan musulmi to sai ka cika wannan sharadin nabi na farko Allahu kai ba ka yarda ka zalunci dan uwanka musulmi a karan kanka Mm.
ba za ka yarda ka meka hannunka ba ko ka meka shi hannun wani Mm.
ya zalunce shi ko a haɗa kai ko a haɗa baki ko haɗin gwiwa ko Akram.
ko ma haɗin baya dai akara akara dan ka bada goyon baya ka kenan shine Gaskiya.
dan a cuci dan uwanka musulmi wannan na daga cikin sharɗin almuslim akul muslim shi yasa sai manzo Allah nan sai ce man kana fi hajati akhihi Allahu akbar ai wanda ya zama ya tashi akan ya biya bukatar dan uwansa ma dan uwanka ga ga yana da wata bukata Mm.
bukata bari in je wani guri kaza ne ina ma in samu mai raka ne sai ka raka shi Mm.
ina zan samu kaza sai ka bashi Mm.
ina zan samu a mana hanya kaza Mm.
kana yin haka fa subhanallah sai Allah mazala ce kana Allahu fi hajati Allah lokacin shi kuma Allah zai yi tsayin daka akan dukkan bukatunka Allahu akbar ina masu neman roƙon Allah akara akara gashi ashe akwai wasu hanyar samun biyan bukata ba mu gane ba wallahi ba sai ka je ka ce a maka roƙon Allah ban ce ba kakka je a maka roƙon Allah ba gaskiya ne akan amma da kai da kanka yahi gaskiya ne to yana daga cikin yi da kai akwai wani malami malam Na akram.
in ya ga bukatu sun mamaye sun yawa ka san me yake Na akram.
sai ya dauki abin hawan shi ta kawai ya huto ga wani yana zai kasa ina zaka Eh.
kace guri kaza kawai dauke kai kai ka Allahu akbar Allah in ya huto ya shi bashi da abin da zai bada gaskiya in ya ga wanda yana tafiya kasa ina zaka kawai in ya ka sai ya koma gida ya zauna kawai sai Allah ya biya an mashi kare bukata eh, an kare makalla ya yi aiki da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajjati akhihi Mm.
duk wanda ya tashi tsayin daka akan yayi kokarin biya wa dan uwan shi musulmi bukata manzo Allah ce kana Allah fi hajjati to shi kuma Allah a lokacin kai tsaye zai tashi wajen biya masa bukata Allah.
ka san kai biyan bukatar dan uwan naka ai da wahala ne kake yi ko gaskiya an kare shi makalla kuma innama amruhu Iza idza arada shay'an إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون man kana fi hajati akihi duk wanda ya zama zai yana cikin biyan bukatar dan uwansa to Allah yana nan tsayin daka cikin biya masa bukata kai tsaye Allahu akbar innama amruhu idza arada shay'an shi kuma sha'anin Allah Mm.
idan ya so abu ya faru ba wahala ake sha ba gaskiya ne aka- ah kawai an ya kula lahu kunne zai cewa abin zama Na'am.
fa yakunu kuma sai ya zama kaman sha'a kaman yadda shi Allah ta'ala ya so Allah.
to da haka manzo Allah bai tsaya nan ba a cikin wannan hadisi mai albarka da yace man kana fi hajati aki kar la fi hajati yace wa man farraja an muslimin kurbatan duk mutumin da ya ga wani dan uwansa musulmi cikin damuwa karama ko babba shi kuma yana da halin da zai iya yaye masa wannan damuwa la'alla wata bukata ce ta wasu 'yan kuɗi kaɗan la'alla sutura ce ba shi da la'alla abinci ne gidan haya ne an matsa mashi ba shi da abin da zai biya gashi nan dai matsaloli iri-iri iyalin shi ne sun tada mashi hankali kai kana da shawarwarin da zaka bashi a samu zama lafiya Gaskiya.
sai ka je ka bashi shawara mace ce tana cikin damuwa tsakaninta da mijinta uwaye ne tsakaninsu da 'ya'yansu akwai matsala ka gansu cikin damuwa kana da hanyar da zaka bi koda ta hanyar shawara ne a fita daga cikin damuwar Kwarai.
kana yin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai kuma faradallahu anhu biha kurbatan min kurbi yawmal qiyamah da wannan cire dan uwanka da kai daga cikin matsalakin to shi Allah zai yi amfani da wannan damar ya cire ka daga kowace matsala da damuwa ta ranar tashin alkiyama Allah.
ya kai ka aljanna ne Allahu malam akbar akbar kai ka aljanna ne Akram, akram.
dan abu ne kaɗan zaka yi gaskiya ne amma kaga ba haushe mugu ko sai wani ai in ka ganshi a a rana dauko yayi ka zuba masa ka sa wuta ka ji tsiyafa Billahi min ash-shaitan.
malam bahaushe shi yake da irin waɗannan kalmomin yasa na ce ma yana kumsawa a wasu gurare ga abin da addini yace shi sai ga ya kawo su gaskiya aka wai ai wani mutum in ka ganshi a rana kar ka wuce dauko yayi ka zuba masa ka cinna wuta ka ji ke tafa kaga wannan ya zama kwantirkin karantarwa addini dan uwanka ya ganshi cikin damuwa yi kokari ka cire shi daga damuwar sai Allah ya cire ka daga damuwa Kwarai.
ta ranar tashin alkiyama haka wannan hadisi na Abdullahi dan Umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yace wa man satara musliman wanda ya ga dan uwansa musulmi asirinsa zai tonu amma ba munafiki ba fa.
Allahu akbar akbar mutum ne dai gashi cikin rufin asiri ya samu kanshi cikin wani yanayin da in ba a yi sa'a ba fa to zai samu asirin sai tono gaskiya ne kai sai ka yi kokari ka rufa masa asiri wani abu ne ka ganshi yana yi wanda kai kadai ka sani sai Allah kuma rufe abin ba zai zama cutarwa ga al'umma ba wa amma yau ka san halin da muke cikin malam cikin yanar gizo akram kallah abin da zaka yi share ka ga mutane sun fi dibawa sun sharri Wallahi.
gaskiya ne sai ba da labarin sharri Kwarai.
wallahi wani mugun abu da aka yi kai hoyo malam ta kai gawa ma ba a bari ba sai an dauki hoton ta Aisha wallahi akram inna lillahi wa inna ilaihi raji yanzu yanzu nan wani ya mutu inna lil- labarin dumin kuma wai har ta kai rashin imani la ilaha illallah Kwarai.
mutum yana fitar rai yana fitar rai amma wannan dauka a salula ya saki yau halin da muke ciki kenan mai fitar rai zai bar duniya ba a bar shi ba sai an tona asirin halin da yake ciki a yanar gizo ina ga kuma wanda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Gaskiya.
to Allah maɗaukakin sarki bai san wannan idan ka ba da labarin sharri ga wani wanda ya aikata sharri kar ka yi tsammanin sharrin ya tsaya a kan shi kai ma ka shiga cikin sharri tabbas mutane ba su ba da labarin alkhairi sai na sharri gaskiya ne ba su rufan asiri sai tona asiri gaskiya akram wallahi wannan babban bala'i ne gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ba abin da ya kai lada da falala a wajen Allah kamar cusa farin ciki a cikin zukatan al'umma Allahu akbar ba abin da ya fi shari kamar cusa bakin ciki cikin zukatan al'umma gaskiya ne kai sai ka ɗauko labarin da kowa ya gani zai bakin ciki bi ka samu ka aikata sharri gaskiya ne, ɗauko labarin da za a yi farin ciki gaskiya to ne.
shi yasa manzo Allah a cikin wannan hadisin a ƙarshen hadisin yace man satara musliman wa man satara musliman duk wanda ya rufa wa dan uwansa asiri Mm, kana iya ka tona asirin sai ka rufa mai asiri satarahu Allahu yawmal qiyamah Allahu akbar.
kai ma Allah sai ya rufa asirinka a ranar kiyama Allahu akbar.
wallahi idan ba mu aiki da wannan hadisi
gaskiya da wannan hadisi umma musulmi ta samu cin nasarar rayuwa ta duniya Gaskiya.
kuma sai mun samu cin nasara da tashin Gaskiya ne.
alkiyama to amma menene matsala sai ka ganin karatun ake aikin ya zama wahala saka a musulmi ai dan uwa musulmi ne eh to ai sai ka karasa gaba Ta.
la yazlimuhu wala Ya ka zulhu.
eh mana ai ba zai kaskantar da shi ba ba zai zalunce shi ba zai mika shi hannun wani ya zalunce shi ba Gaskiya ne aka.
kuma sai ka biya masa bukatar sa kai ma Allah ya biya mata ka Gaskiya ne.
sai ka rufe asirin su sai Allah ya rufe maka asiri sai ka cire shi daga cikin damuwa kai ma dan Allah ya cire ka Gaskiya ne.
to wannan shine musuluncin a aikace ake so Mm, ba riga ba shi sa muka ce ba goyon baya muke so ba ko a ce wannan Akaram.
shiri yayi dadi Gaskiya.
abinda kaje mun karantar da kai alqur'ani ko sunna iya yake da shi ba mu bukatar go- goyon baya a nan ne yake Akaramakallah.
nan ne goyon bayan kan shirin yayi daɗi ba daɗin ba ake so ya za mu ɗabbaka shi mu samu aljanna Gaskiya.
wallahi ɗabi'un da manzan Allah ya karantar da mu hanyoyin da alkur'ani ya samu bin su malam shiga aljanna ne kai tsaye Allah ta'ala ya samu dace hakikatan malam ya dauko bayani a wata ruwaya wani hadisin annabi ta yi wallahu fi auni la'abdi ma kana la'abdu fi auni aki Allah.
khalas Allah yana nan ga taimakon bawa matukar bawan yana taimakon dan uwan shi musamman wallahu fi auni la'abdi ma kana sai aka ma shardiya sai inda sharadin hoshi yana taimakon dan uwan shi musulmi na'am kamar yadda malam ya faɗa kuma taimakon nan wani abu kana ganin kaman kaɗan ne ba kaɗan ba ne wani in ka bashi wannan ɗan kaɗan kin da kai kake ganin kaɗan ne to wallahi shi a wajen shi da yawa ne Ƙwarai.
saboda ya jima bai samu ba kuma ba zai tambaya ba warai warai warai yanzu kamar yadda malam ya kawo wannan wanda shi kawai yana so ya ɗan samu Allah ya taimake shi sai ya hau injin shi in ya ga mai tahiya a kafa sai ya ɗan ɗauke shi ya ɗan rage mai hanya Mut- wan- ya yi wannan ko ya taimaki wancan to shi ma Allah sai ya taimake shi Ƙwarai da gaske.
da sharaɗin wannan hadisin da maza Allah ya ce Allah yana nan ga taimakon bawa matukar bawan yana taimakon ɗan uwan shi musulmi Allah akbar yayan uwa musulmai mu zama masu taimakon yan uwan mu musulmai Mm.
duk abin da muka yi karhi kai ko a magana mai kyau ka taimake shi Allah.
kamar yadda malam ya ce ka bashi shawara mai kyau yana tsakanin shi da ko baban shi ko dan shi ko matar shi ko wani abu da wanda ya shi ya rasa ya rasa yanda zai yi ka mai magana mai kyau ya ji daɗi ma za a baka ladan sadaka Allah a akbar Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa qulu lin nasi husna Allah.
ku hudi ma mutane kyakkyawan magana qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha ma'ana so ake a rika sa horin ciki a cikin tsakaninmu musulmai Allah akbar kuma kamar yadda malam ya faɗa su magabata akwai wanda ho in ya tashi addu'a ma bai ma kan shi na'am sai sai ya ce bari ya ma musulmi saboda annabi ya ce in za ka yi addu'a ga dan uwanka musulmi ta alheri to kai kuma a kanka akwai mala'ikan da ta yake ma Na'am.
amin kuma kai ma Allah biya ma taka abinda ka roƙa wa abinda ka roƙa ma wancan na alheri kai ma Allah biya ma bukatunka ka tuna min ɗaya daga cikin magabata Na'am.
yace idan ya sujada na'am na'am
ta sallolin shi na dare na'am kafin ya ɗaga kanshi cikin sujada sai ya kira sunayen dangin shi kamar mutum saba'in Allah Allah ka taimaki wane da abakash Allahu akbar da aminai da dangi akalla sai ya kira wajen mutum saba'in Allahu a cikin sujada ka san ai tsakaninka da Allah lokacin da ya rata ne ko gaskiya ne a karan kan in dai kana cikin sujada ka roki Allah to wannan addu'a karɓaɓɓa ya ce dirat ne to sai ya kira sunan mutane wajen mutum saba'in Allah ka taimaki wani Allah ka agaza mushi Allah ka raba shi da kaza wajen mutum saba'in kai ka san wannan mutum ai wali ne ko babba ba ku a karan ai ka san Allah zai taimake shi ko gaskiya ne shi taimakon nan fa a addini malam ba wai ka ɗauki mu- abu ka bai mutum ba shine taimakon Gaskiya ne.
kadai ba wai ka bashi shawara kadai kamar da muka ce ba na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin da Imam Bukhari ya rawaito hadisin Anas dan Malik na'am yace ansur akhaka zaliman aw mazluman na'am na'am shi dan uwan nan naka musulmi ka taimake shi yana azzalimi ma a cikin zalunci na ya taimaka shi Mm.
idan ka ga kuma ana zaluncin shi har lokacin taimake shi to wannan sabai ba su gane ba za ku a karan ka san annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalam gaskiya wasu kalma ɗaya ce idan aka yi dan ba fassara maka ba za ka iya gane ba gaskiya ne fa qala rajulan ya rasulullah wani sahabi sai ce to ya ma'aikin Allah idza kana mazluman za mu taimake shi dai ansaruhu idza kana mazluman dan uwan mu za mu taimake shi dai in ana zalunta shi na'am wama ara'aita in kana mm, wai yaya kuma idan ya kasance zaliman na'am shi ke annabi kuma ka ce mu taimake shi kai ba a sulhu kuma gaskiya ma iya mu taimake shi idan ana zaluncin shi mu ba shi kariya Mm.
amma ya za a yi kuma shi yake zalunci Na'am.
hallo mu taimaka mishi kuma Gaskiya.
ta ya za mu taimake shi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam Mm.
sahibul da'awa na'am qala sai yace na'am
tahajjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulm na'am Allahu akbar yi kokari ka fizge shi Mm.
ka hana shi Mm.
ka ba ka hana mishi zaluncin da yake yawwa fa inna zalika nasruhu na'am wannan taimakon shi kai gaskiya eh dan haka yan uwa irin halin da muke samun kanmu yanzu ta lalacewar tarbiyya gaskiya akwai hannun masu kuɗi a ciki gaskiya ne ya karama kai akwai hannun malamai gaskiya ne akwai hannun shugabanni kwarai tabbas amma kuma idan ka diba wayannan da nazara su ne suke yakin abin halwa Malam.
amma shi yaki idan baka yi shi ta hanyar da ya dace ba da babu shakka babu cin nasara babu Mm.
kwarai ku aka galibi waɗanda suke shaye-shayen nan wasu talauci ne gaskiya ya damu uwayensu har ta kai uwayen ba sa iya ba sa iya ma kula da yaran gaskiya
ka gani ko Mm.
kenan ya kamata masu kuɗi Mm.
su rika taimakon irin uwayen da suke da yara sun kasa ɗaukar nauyin su je su yi karatun boko Mm.
ko su je su yi karatu na addini sai dai su rika yawo akan titi wannan shi yake kawo musu lalaci da barace-barace da shaye-shaye da shiga waɗansu halayen da bai dace ba gaskiya ne aka kai ɗiyanka suna zuwa makara mai tsada na'am ga ɗiyan makwabcinka talaka ne su ma arhal ma kuɗin kojas ya sa an kori yaro littafin da zai je da shi ya yi karatu ko ka yana zai hutu ta gagara an ce ya kaya kaya ki an kore shi daga nan gudu ya samu aboki ya lalace gaskiya kaga akwai hannunka a ciki akwai kwarai kwarai me zai hana ka taimake shi gaskiya ya mishi mai arhar ma shi yaron nan dan talaka makwabcinka ya rika zuwa gaskiya ne aka rama haka idan ka zo ta fuskar karatun addini wani yana son yaron nashi makarantar to wata zai mutu a ce aka kuɗin wata babu gaskiya a surul bayan babu a kawo kaza ka san ba karatun ne ba na da bane a ce kuɗin laraba ka dogo a ba karama Ah, na dole abin ya canza wai canza.
wani yana bara haka za ka bashi dan karamin kuɗi yace kai ba ne bara ta tashi farashi ya tashi yace wannan kuɗin ba zai karba ba kenan karatu ya canza ne Gaskiya.
kamar yadda kake zuwa ka biya kuɗin boko ya kamata yanzu a ce karatun addini ma Gaskiya.
haka za ka zuba kuɗi mai yawa ba sai wata ya mutu ba ana aka kuɗin Gaskiya.
wata to kaga kenan nan masu kuɗi suna sa hannunsu a cikin lalacin yara da shaye-shaye Gaskiya.
shi yasa kai da kuɗin naka ma sai ya kasa barci sun sha kwaya sai su zo su ce maka tashi kawo kuɗi saboda akwai hannunka a ciki da a lokacin ka kama mun ilimi na addini ko sun yi ilimi na boko sun ji suna da aiki ba za su yi wannan ba gaskiya ne haka hukuma tana yancin da za a kama ta rahoto ta ɗauki mataki a kan abin sai a ce ai zamani ne gaskiya ai demokaradiyya ce demokaradiyya an ce a ce bar- a bar mutane su lalace wanda ita ce demokaradiyya gaskiya a bar mutane su lalace Allah zai tambaye ka ne dangane da al'ummar da ka jagoranta akan tarbiyyarta mutuncinta addininta da sauransu Gaskiya.
na daga ciki ashe shugabanni su rika sa ido Gaskiya.
akan duk abin da yake lalata ne a rika sanya jami'an tsaro suna kamo masu lalata nan kuma a bincike su me ya ka lalata kuma a bibi a maganta abin da yake so su Kwarai, lalata gaskiya ne, haka.
haka abin da yasa nace malamai gaskiya wato su ma malamai dole su rika fitowa akan abin da ya bayyana a gare su su rika tunatar da mutane gaskiya gaskiya waɗansu suna bakin kokarin su Allah saka musu alheri amma akwai masu faɗa aji Kwarai.
ana gan su kima kima kuma sun san abin da ba ya da kyau amma sai su yi shiru su kyale Gaskiya.
ce to ai zamani ne ka faɗa saboda yana ganin kamar ya faɗi abincin da ake bashi za a daina bashi dan taimakon da ake bashi za a hana ko dan baral addu'a za a daina zauwa saboda mai yin ne Gaskiya.
yake faɗin laifinsa duk ba haka bane haka bane.
dole waɗannan gaɓoɓi guda uku sai sun ji tsoron Allah ta kowa al'umma ta gyaru Gaskiya.
to da haka yan uwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu wannan ka taimaki dan uwanka a zalimi ka taimaki wanda ake zalunta sahabi yace ya za mu taimaki wanda ke zalunci kuma mun san dai mu taimaki wanda ake zalunta Mm.
manzo Allah yace ka hana shi ka kare shi ka fusge shi ka hana mai zaluncin Allah.
wannan taimakon shi kai gaskiya ne aka Na'am.
rama kalla kamar yadda malam ya dauko kaman akwai lahin masu kuɗi da sauransu sai ka ga mutum ya sa ɗiyan shi lafal mai tsada ya sa ɗiyan shi makaranta mai tsada amma yana ganin ɗiyan talaka wa'insu ma uwayensu tare suka taso sun tun ba su da to amma yanzu ya kyale wannan ɗiyan talaka suna ya'ani watangang- watangarere ya a cikin unguwa ba su su je nan su su zama 'yan kwaya 'yan wiwi 'yan kaza to ƙarshe wa'innan ɗiyan naka da su ka tattale su ka sa su makaranta suka samu tarbiyya ka sa su lakwal suka yi ilimi ƙarshe yaran wa'innan da baka kula da su ba eh, suna iya ɓata su kwarai suna iya musu sanadiyar da su za su zama yanda su ma suka zama yan shaye-shaye su koma su ma su maida su yan shaye-shaye kaga abin ya komo kanku ta hannu wa'innan ɗiyan da ba a ba su tarbiyya ba su ne za su zama yan kwanta-kwanta su ne za su zama yan tashi-tashi yan kwanta-kwanta wanda in akan hanya su tare mutane suna kwanta-kwanta ka haka za hannu akwai yan tashi-tashi a karmar kalla wanda ya ka zo gidan ma su tarro ka su duro tashi-tashi ka kawo kaza a kashe a kashe duka me ya kawo wannan rashin ba da tarbiyya kaga ga ɗiyan talaka aka ce ai ba ɗiyana ba ne a'a yau miye kalmar ta almuslimu akul muslimu akar makalla duk da muka karanta almuslimu akul muslim so ake ka sa ma musulmi dan uwanka ne musulmi ya ji daɗi wannan siffa ce ta annabi muhammad Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم kun ga siffa annabi muhammad azizun alaihi ma anittum abin yana ma manzo Allah girma duk abin da zai tsananta mu kwarai duk abin da zai zama tsanani abin yana ma manzo Allah girma wanda su kuma siffar yahudu dama su kuma so suke duk kullun su tsu- kuntata muku Wala hawla.
su suna so su kuntata muku annabi shi kuma siffar shi yahuda muku kunci ai shi yasa Allah can yace su yahudu waddu ma anittum kad badatil baghda'u min afwahi su yahudu waddu ma anittum kafirai waddu sun so su tsananta muku amma shi kuma manzo Allah harisu a- a- azizun alaihi ma anittum su kuma waddu ma anittum su sun so duk wani abu da za ku shiga kunci annabi shi kuma duk abin da za ya hudda ku daga kunci kuma wannan shine siffar da ake so mu dauka yan wa to musulmi don haka yan uwa sako zuwa ga al'ummar musulmi na'am musamman ma khasa Niger na'am ama musulmi na duniya na'am wallahi mu tarbiyyantar da tarbiyyar addini kwarai kuma mu Niger mu wa Allah godiya mun gaji tarbiyyar musulunci ga iyayenmu da kakanninmu ta fuskar tarbiyya duk wanda yake da yawa mun ga yadda ake tarbiyya a kasar mu kwarai idan yaro ya yi laifi daga gidansa aka biyo su da gudu duk wanda ya gama da shi shi ma bulala zai dauka Kwarai.
kuma in kawai zana shi zai tsare shi.
dan so ake kowa ya zama na kirki kai ya lalace gaskiya ne wannan yasa kowace unguwa akwai babba kowane gida akwai babba kowane gari akwai babba a cikin unguwa akwai dattijan da kowa da wa suke fada in yace kai mu yi man shiru wallahi za a yi shiru haka ne tsakanin mace da mace kishiya da kishiya ake cako Eh.
abokan zama Mm, aka rauka.
suna tece kute wani dattijo zai leko daga kan katanga ko kan zana ya ce kai a yi mana shiru daga nan ba za ka ƙara jin komi ba Gaskiya ne.
wannan iyayenmu da kakanninmu sun gaji wannan ko ba su gaja ba Tabbata.
wannan tarbiyya a lokacin ba san ƙara Allahu ƙara Rasulullahi amma sun san wannan tarbiyyar kuma akan ta suka rayu shi yasa rayuwar su ta yi albarka shi yasa ƴan uwa duk yanda muke ga mun ci gaba a cikin irin tarbiyyar da muka samu ta zamani daga turawa da makiya addininmu da maguzawa wallahi ci baya ne Gaskiya.
mu ɗauko addininmu mu riƙe kankan mu koma mu ɗauko tarbiyyar da muka gada kyaukyawar tarbiyya ta iyaye da kakannu ta san juna da ƙaunar juna da girmama juna da gyara juna tsakaninmu wannan tarbiyyar ita ce ya kamata mu lalubo ta mu ɗauko ta mu sa ta gaba mu ɗabbaka ta a cikin mu'amalar mu ta yau da kullum mu ga yadda Allah zai sanya albarka mana shi yasa rayuwar da akwai albarka Tabbas.
albarkar wannan ayyukan albarkar da yake gudana tsakanin al'umma shine yasa albarkar ta faru cikin mutane shi yasa ƴan uwa mu bi ɗabi'a kyaukyawa ɗabi'ar musulunci za mu samu albarka a cikin gida da jinmu albarka a cikin garirukan mu albarka za mu samu cikin alakar mu da kuma duk abin da muke gudanarwa Allah zai mashi albarka kuma ƙasar mu za ta samu albarka amma idan muka yi watsi da wannan muka koma jari hujjanci lalaci da turanci na banza wallahi wannan mun ci gaba na mai ginin rijiya ne yana nisa da duniya yana ga ya ci gaba da haka wannan shine ake cewa ci gaba sarkin baka ko Akarau.
ya shiga daji ya ƙara nisa amma gane yake ya ci gaba Ina.
to da haka mu ba wannan ci gaba muke so ba Gaskiya.
ci gaba na addini saboda addini shine civilization shine wayewa shine ci gaba kuma shine ya dace da kowane zamani idan al'umma ta ɗabbaka shi za ta samu kanta a cikin natija da kuma samun ingancin rayuwa da an bar addini to an shiga matsala da haka muna fatan ubangiji ta'ala ya shirya da al'ummar musulmi Amin, amin.
musamman al'ummar mu ta Nijar Amin.
ya zaunar da Nijar lafiya Amin.
ya kwantar da hankalin 'yan Nijar Amin.
ya sabkar da albarka da alkhairi a cikin Nijar Amin.
duk wanda yake so ya kawa 'yan Nijar matsala Allah ka san shi amin ka san kowa ya shi Gaskiya.
a cikin gida ake ko a waje Allah mun sa ka yaƙi mana shi Amin.
Allah ka zaƙulo shi Amin.
Allah duk inda wanda mutum yake so sa ƙasar mu cikin matsala cikin mu yake ko yana cikin su can Allah ka san inda yake Allah ka tsamo shi ka san yadda ka yi da shi in mai shiriwa ne Allah ka shirye da shi Amin.
in ba mai shiriwa bane Allah ka yi masa kulikulun kubra Amin.
Allah ka san yadda ka yi da shi Amin.
Allah ka zo da kasan mu lafiya ka ba shi mu fahimtar daidai ka ba su ikon aiwatarwa ka nuna musu daidai ka ba su ikon aiwatarwa ka nuna musu kurakurai ka ba su ikon gyarawa da mutalakawan gaba daya Amin.
ka sabkar da albarka da alkhairi a cikin kasar mu da sauran kasashen musulmi ka ba marasa lafiya mu lafiya ka biya bana bukatun mu na alkhairi duk wanda ke cikin damuwa Allah ka hudda shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an